بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يحيي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام والسيد المرسل سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وانجداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الاجلاس في القول والعمل الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول حسبنا الله ونعم الوكيل آه، الحمد لله الله يا ساكي داود يو شاترة دوتن أبريل miladiyan annabi isa alaihi salatu wassalam dubu biyu da ɗari biyu dubu biyu da ishirin da biyu wanda ya daidai da hijiran sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sha takwas ga watan ramadan hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku malam ya karanta faɗin allah allah maɗaukakin sarki ke cewa ula'ika allazina taba zalika bi annahum mustahabbul hayata dunya ala al-akhirah wa anna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم jiya da kamar yadda muka ji Allah yake ba mu labarin halin sirna Ammaru bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu da ƴan uwansa wanda suke da ƙarfin imani irin nasa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wadda da shi aya ta rufe wadda suka zama matsiyatan lahira ba su imani da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam hasali abin da ke tsakanin su da shi sai cutarwa bayan Allah ya gama cewa wa lahum azabun alim sai ce zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ma'ana waɗancanan ka mutane abin da yasa suka ki imani da manzon Allah sallallahu ta'ala da san suka cutar da wanda suka yi imani da shi dalilin haka shine bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah sun fifita rayuwar duniya ne akan rayuwar lahira saboda misali duk wanda yake da budaddan kwakwalwa Allah yana ta faɗan irin tattalin da ya mamumine a lahira yana ta faɗan tattalin da ya mamumine a lahira sannan kuma Allah yana ta faɗan cewa misali ga tsananin azaban da zai faru da wanda suka yi kafirci suka yi fajirci to kaga misali in ba mutum ya zaɓi rayuwar duniya ba ya za a iya fifita jin daɗi wanda yake muƙini da'ini akan misali jin daɗi wanda yake misali munkaɗi wanda kuma yake bayi da tabbas shine jin daɗin duniya ɗin kenan Allah madaukakin sarki yake cewa wa annallaha la yahdi al-qawmal kafirin Allah haka lamarin sa yake daman baya shiryar da wanda ya kaddarta musu wanzuwa a cikin kafirci ma'ana wai ba Allah baya shirtar da alkafirai ba a kafirai nawa ne Allah ya shirtar da su la ta'addu wa la tusa ga su misali su sayyidina Umar da musu farkon musuluncin ai ba a cikin taske ba ga kuma misali su ikirama bin abijal da irinsu da dama la ta'addu wadda Allah madaukin sarki ya fitar da su daga duhun kafirci ya dawo da su zuwa hasken musulunci Allah yake cewa ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wadancanan ka mutane sune wanda Allah ya yanka zuciyansu ma'ana ya riga ya kulla zuciyan yayi mata tambari ya kulle ta to da haka ba haske ba zai taba ratsa ce shige ta ba Allah madaukin sarki yake cewa ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wasam'ihim wa absarihim ma'ana kuma ba zuciyan kaɗai ba hanyoyin da sako zai isan ma zuciyan shi ma Allah ya kulle shi saboda shi zuciya yana da hanyoyi misali wadda su suke sadar ma zuciya kwakwalwa sako ya sadar ma zuciya sai ka ji ai sannan sannan sakon zai je ma kwakwalwa kwakwalwa shi kuma sai ya tura ma zuciya ya hukunci sannan sai ka gani sannan sakon zai isa to abin da za su gani din sai Allah madaukin sarki sai sa hijabi an fahimta sai sa musu hijabi misali a cikin idanunsu sai Allah ya sa gishawa sai ya tsara tsakanin idan nasu ba za su gani misali kallo na imani da yarda ba idan sun ji ba za su ji ji na imani da yarda ba Allah yake cewa ulaika humul gafilun wadancanan ka sune marabkana gabarin misali saurare da amfanuwa da wa'azin Allah. Allah ya ce la jarama annahum fil akhirati hum al khasirun. Ai la jarama ai haqqan annahum fil akhirati hum al khasirun. Gaskiyan dai magana in ji Allah ko tabbataccen magana su waɗannan a lahira suna cikin masu hasara. Allah ta kiyaye mu karba mu da hasaran lahira. Summa inna rabbaka lil ladzina hajaru malamai sun tafi akan ita wannan ayan in ba za mu mance ba ƴan uwa sanda muka buɗe sura mun faɗi akwai ayoyi guda uku a bisa saɓanin malamai cewa waɗannan ayoyin suna cikin ayoyin madina wasu kuma malamai sun tafi akan a ita suratun nahali ga baki ɗayan ta makkiya ce to misali daga cikin ayoyin da suke madaniyai a bisa saɓanin nasu to sun ce da wannan ayan yanzu da muka karanta inda Allah yake cewa summa inna rabbaka lillazina hajaru sannan bayan ya rasulullah ka sani ubangijinka ga waɗannan wanda suka yi hijira min ba'di ma futinu bayan an musulbance su wani irin fitina aka yi musu shine a ɗaure su a hana su ci a hana su sha duka na yau daban duka na gobe daban kamar abin da ya faru da sayyidina suhaibu da abin da ya faru da sayyidina bilalu da abin da ya faru da misali a salimu maula huzaifa irin su irin su waɗannan la ta'addu wa yanzu misali kamar salimu ma wadda lokacin da bayan sanda zai fita har sayyidina umar Allah ya kara masa yadda yake cewa salimu kawo kanka in sumbata kawo kanka goshinka in sumbata saboda wai shi din nan misali ni'imar ribhi ribhi salim shi ne wanda sai na abakar ke cewa ka salimu ya kamata a jinjina maka kai kai kai ciniki mai riba saboda kafiran maka suna neman su hana shi zuwa maka ai su hana shi madina suka ce saboda dukiyanka baka zo da ko ɗaya daga garinku ba a nan maka ta same shi ya ce to idan na baku dukiyan za ku sada ni da annabi za ku bari in je madina suka ce me zai hana ya ce to abin da man mallaka ku tattara ni dai kawai ku tare ni in je in sare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ce to su Allah yake wannan magana a kansu shine lillazina hajaru min ba'di ma futunu summa jahadu kaga sai aka yada ti da summa bayan nan kuma sanda Allah madaukin sarki ya saukar da suran jihadi ba su kasa a gwiwa ba a suka ci gaba da jihadi ma'ana kaga ayan abin da yake nuna mana ba a takaitawa da bin Allah ba a yin baya da yin Allah da'a don misali ka samu wani bishara ko ka samu wani matsayi karkace a ka dakata an fahimta a daga lokacin ake ɗaura niyan ƙara wafi zalika falyatana fasil mutanafisun ake ƙara tsere ake ƙara rige-rige bayan Allah ce sun majahadu wa sabaru ko misali bayan sun je filin yaƙin suka zama misali ulus sabari ma'abuta hakuri ba'ana ba su damu da abin da za su yi karo da shi na cutuwa da miki da rashin kuɗi da rasa ɓangarori ba yanzu idan ka zo ka tara sabon ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ma ka ga sahabin da bai taɓa yin rauni a jikinsa ba da wahala wani za ka ga sanda kafin annabi ya fara kira lafiyan salau amma bayan annabi ya fara kira kafin ya koma ga Allah wani bai da kunni guda ɗaya wani bai da ido guda ɗaya wani an sare mai hannu guda ɗaya wani an mai da shi shamajika bangare ɗaya ya tsotse wani an mai da shi mai kafa ɗaya a haka suka ƙara rayuwa kuma ba su taɓa raki ba suna jin daɗi ma suna ma Allah godiya na karrama su da yayi kamar yadda sashin sahabin da manzo Allah sallallahu ta'ala sanan yake ce mashi na ga gabanka guda ɗaya ta riga ka shiga aljanna shine wanda misali aka sare mai gaba ɗaya gaban aka binne ta shi na duniya ya ci gaba da rayuwa amma annabi ya ce gabanka tana cikin aljanna kuma kafin a sare mai din annabi ya faɗan masa haka alayhi salatu wa salam to Allah yake cewa wa sabaru suka yi hakuri inna rabbaka min ba'di hala gafur rahim bayan wannan duka ubangijinka ka faɗan musu ka ba su labari mai yalwan gafara ne mai yalwan jin kai ne gare su na'am يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم ال- فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تاتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Allah yake cewa yau mataki kulli nafsin tijadil an nafsiha watan wannan yana daga cikin usulul badi'i na Qur'ani kaga dai ana faɗan halin wadda suka yi kafirci ga makomansu ga halin muminai ga rahama da niman da za su sama to a yaushe abin zai faru yaushe ne misali kowa zai san matsayinsa sai Allah ya ce yoma yauman wata rana ne ta ci kullu nafsin tijadila an nafsiha da kowace rai za ta zo tana mu- tana misali jayayya da kanta to anan malamai suka ce watan Allah madaukin sarki zai sa a sako jahannama tana ruri tana tana tana zabarbaka to an ce a lokacin sai na Ibrahim sai ya duka shi kankin kansa annabawa ma dukawa za su yi. in suka ga irin yadda Allah zai sako wutan nan za ta zo kowane annabi in ka cire sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai duka akan gwiwoyinsa yana ya ubangiji ka bani aminci a lokacin ne aka ce kowane annabi zai mance ma da al'ummansa sai sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga lokacin shine misali suka ce yawma tati kull nafsin tujadilu an nafsa amma imam hakimin ne sabori ya ruwaitar da hadisin da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam yake cewa ma'ana yawma tati kull nafsin tujadilu an nafsiha shine ranan da jiki zai ce ya ubangiji ni fa jami'in abu ne sandararre ba ni da wani tasiri don haka nafsin nan ai raina ruhina ita ta halakar da ni saboda ita ne take da tsuwa na haraka ita take da motsi take da abin da za ta kai ta komo da sauransu sai bayan ita rai a nafsu a jiki ta faɗan ma Allah ka dangane da ruhi cewa ruhi ne ta cancanci azaba sai ruhi ita kuma ta ce ya ubangiji ai kaga dai ban da hannu ba ni da ido ba ni da kafa don haka ban tashi na kai na kowa na koyi ba to sai Allah madaukin sarki a adalcin hukunci sai ya ce musu yadda hadisin ya zo yanzu takadiran gurgu ne sai ya ga ya ga itaciya ta nuna na haramun yana son ya ciro bai da yanda zai ciro yana zaune yana tunanin ya zai ciro sai ga makaho ya zo zai wuce makaho ya ga wannan itaciyan suka ce Allah rai za ta bai gani ba to ya za a ciro kaga shi makaho tunda baya gani sai ya dauki gurgu ya dora shi a kafada idan ya dauki gurgu ya dora shi a kafada shi kuma sai gurgu ya ciro makaho bai gani ba gurgu ya gani amma ba zai iya cirowa ba sai Allah ya ce musu to anan wane ne barawo a ciki sai su ce duka biyun sai ce don haka to laifin ku ne duka ku biyun don haka sai ku shiga wuta ma'ana amma wannan an ce da ran kafiri za a yi haka ba ran mumini ba haka malaman suka faɗa wallahu ta'ala ala alam Allah madaukin sarki ke cewa matati kullu nafsin tajadilu an nafsiha ko kuma misali yayin da ita rai Allah madaukin sarki zai ce ma ido yayi shaida har ma shi mutum yake cewa yaya kake shaida a kaina sai Allah ya ce ai an daga Allahu allazi an daga kulli shay sai ya ba su dama su bude baki lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da shaida akan mu kamar yadda Allah madaukin sarki ke faɗan cewa misali rai za a ido zai zo ya ba da shaida kafa ya ba da shaida ya ce ai ya ubangiji wane yayi abu kaza yayi abu kaza da ni to shine ran sai ya zamana tana musu ko ko misali wannan tana cewa an gani wannan tana ba a gani ba malamai sun faɗa wannan ma'anonin amma wallahu ta'ala alawa alamu bil murad Allah yake cewa wa tuwaffa kulli nafsin ma amilat amma tare da haka duk su gama jayayyan kowace rai za a cika mata abin da ta yi ma'ana wala ta zuru wa ziratan wuzuran ukura don haka misali mutum dan ya yi saban Allah baban shi ba zai ɗora ma babansa saban Allah ba idan mutum ya yi saban Allah ba za a ɗora matan shi saban Allah ba don haka misali shi ya ja a to suke cewa Allah yana cewa wa tuwaffa kulli nafsin ma amila don haka kowace rai za a cika mata abin da ta yi fa in kana khairun fa khairun wa in kana sharrun fa sharrun in alkhairi ta yi za ta ga alkhairin ta in sharrun ta ta yi za ta ga sharrun ta misali man ya'mal misala zarratin min khairin yarahu wanda yake komin kankantansa in na alkhairi ne zai ga abin da yi Allah yake cewa da raballahu masalan qaryatan to sai Allah ya kawo misali cewan wata alkarya abadi misali na ihtisasi shine maka abadi na umumi kowace alkarya haka zai iya faruwa da ita shi kuma wannan ayan abin da zai karantar da mu yayin da Allah ya maka ni'ima ka kasa gode ma ni'iman Allah to Allah sai ya canza maka wannan ni'ima din da nikima an fahimta sai ya canza ni'ima da nikima sai ni'ima ya koma ya zama azaba Allah ka kiyaye mu Allah yake cewa da raballahu masalan qaryatan kanat aminatan wata alkarya wanda take zaman aminci mutuma innatan kuma tare da natsuwa suka ce misali la annaha la yugaru alayh ai almurad bil qaryati hiya makka saboda ba a kai mata hari a wannan zamanin za a iya kai ma kowane ƙasa a duniya hari amma Allah bai taɓa ba da dama a kai ma maka hari ba kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa a hadisin sa tabbatacce yana cewa tun sanda Allah ya shimfiɗa duniya bai taɓa ba da dama an ci maka da yaƙi ba bai taɓa ba da dama wani ya kai wa maka hari ba ya ce ni kaɗai Allah ya ba dama ni ma awa ɗaya na rana to don haka maka suna cikin aminci ba sa tsoron kai hari kuma Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe musu asbabul ma'isha saboda Allah ya sa Ka'aba a garin su tun gabanin zuwan sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aikin hajji gadajje ne kamar yadda an sha faɗa to ya kasance duk wanda zai zo maka a lokacin zai ɗibo kaya na saidawa ya zo maka da shi idan ya zo maka zai siyar ya ci riba su kuma hakiman maka suna da kamasho akan abin da ya siyar abin da suke bukata na amfani ba sai sun je nisan duniya sun samo ba za a biyo su da shi sannan su kuma abin da suke da shi na kasuwanci za a zo daga wajen su a siya kamar ruwa wannan misali siƙa'i na ka'aba ko kuma siƙa'i na zamzam wanda zai sha akwai nau'in kuɗin da za a biya shi kafin ya sha sai Allah ya kawo musu hanyoyin samu asbabul ma'isha ta musu sauki to suna cikin haka sai Allah madaukin sarki sai ya kawo musu arzikin da bai taba kai ma wani halitta irin wannan arzikin ba shine sai ya kawo musu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a matsayin dan sakon shi zuwa gare su godiyan Allah da za su yi kawai sun amsa ma'ana sun amshi wannan dan sakon Allah madaukin sarki ke cewa ya fi harusu ragadan min kulle makani arzikinta na zuwa mata cikin sauƙi da yalwa ta ko'ina Allah yana kwararo musu arziki ta Allah ya ce fa kafarat bi an unillahi sai suka kafirce ma ni'iman da Allah ya musu fa zaqa Allahu libasa ju Allah ya dandana musu azaban yunwa wasu kuma suka ce misali shi wannan ayan bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya kira sun ki amsa sai ce Allahumma ahizuhum bisini na kasini na Yusufa Allah ka kama su da yunwa kamar yunwan da aka yi a cikin al'umma annabi Yusufa sai da aka shekara bakwai shekara bakwai aka yi ruwa ta tsaya komi ya kafe duk arzikinsu ya kare saboda addu'a annabi ya musu bakar addu'a alaihi salatu wasallam sai da suka zama abin tausayi sai da ya kai masu suna cin kashi da fatu kuma sai da annabin ya taimake su da kanshi a hadisi imam muslim an ce bayan abin ya faru ma har annabi ya yi fita daga maka aka tura abu sufyan akan ya je wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda ana ganin shine zai aminci saboda akwai yarsa a dakin ma'aiki alaihi salatu wassalam ka ji irin imani irin nasu da ya ma shiga gidan mun sha kawo wannan kissa nan da ya shiga gidan zai zauna akan shimfiɗan sai ta fiske shimfiɗan sai ce wance yaushe kika lallace haka a ce babanki zai zauna a shimfiɗa ki hana ta ce shimfiɗan masoyin Allah ne don haka makiyin Allah ba zai zauna a shimfiɗan masoyin Allah ba saboda yadda soyayyan annabi ya cakuɗa jin su da ganin su tsokan su da bargon su ga baki ɗaya to shine lokacin sai da ya je wajen manzo Allah sai ya Rasulullahi mutanen ka sun halaka kaga misali bai ce mai kuffaro quraishan ba bai ce wanda suke ma kaza ba kuma manzo Allah saboda mazhari ne na rahamaniyan Allah me kuke so suka ce addu'a muke so wai sun gane ba wanda zai shiga tsakanin su da Allah Allah ya belin sai annabi ko ba su imani da shi ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya daga hannu ya kuma yi addu'a take Allah ya ba su ruwa ya kawo musu sauki ya kawo musu lutufi shi yasa an ce wani bawan Allah daga cikin bayan Allah magari ya je ziyaran sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai askari na tsaye sai ce mashi ya haza juya ka kalla gabas ai gabas ake kallo sai ce gabas kiblan sallah ne sama kiblan addu'a ne sai ce na fuskanci kibla na ne ranan da babu gabas ba sama shine sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ranan da Allah zai nada sama yau mai ɗin sama ya kaɗai yi sujil kutub ranar da misali gabas ita ma an riga an rugurguje ta a ranar da wanda ya kalla gabas ba a san kowa ba sai annabi shine kibla to wannan shine Allah madaukakin sarki ke cewa fa kafarat bi an'umillah sai suka yi musun ni'iman Allah menene ni'iman Allah din shine sayyidina rasulullah shine suka kin imani da shi Allah madaukakin sarki ke cewa fa azaka Allah libasa ju wannan misali isti'ara ne na misali al-libas Allah maɗaukin sarki ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa saboda ai misali shi yunwa ba ba ba ba abu ne wanda yake maddi da za a ganshi ban na a ce an lullaba shi a ciki Allah maɗaukin sarki yake cewa wal haufi da tsoro bima kanu yasna'un menene tsoron su kuma shine tsoron manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu fa yayi karfi zai iya kawo masa hari suna zaune amma ba su da natsuwa akan sun san dai san wani hari ba zai zo misali daga waje ba amma suna tsoron kar manzon Allah ya cin karo da runduna zuwa gare su haske rayuwar tsoro haske san da annabin ya zo ya zo musu aminci alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ke cewa wala qad ja'ahum rasulun minhum wani irin babban annabi ya zo musu ar-rasulu da nakira shine misali litafhim dan a nuna girman shi annabi wani irin babban annabi ya zo musu minhum ainin anfusin daga cikin kawunan shi yasa da yake daga kawunan su Allah ya ce musu wai an matso musu da shi don su gane sai zai musu sanadiyan bata ku amma mumine su Allah ya ce musu ne rasulun min Allah ai ya tulu suhufan mutahhara shi yasa misali sanin annabi martaba martaba ne wani ya san manzo Allah ne misali a matsayin dan Abdullahi dan Sayyida Amina wani ya san manzo Allah a matsayin dan Abdullahi dan Amina ne amma ba kuma irin kowa ba shi misali wani keɓantaccen bawa ne wanda ya zo daga Allah nurin min Allah kad ja'akum min Allah nurin wa kitabun mubin Allah madaukin sarki yake cewa fa azahumullahu al'azab ai Allah ya kama su da azaba wa hum zalimun ma'ana kaga wannan kamar an ce ma Allah Allah to me yasa kai musu azaba sai ya ce wa hum zalimuna sun yi zalunci ne misali kuma daman shi sa kai yan zalunci a maida ma mutum da irin abin da yi Allah yake cewa fakulu min ma razaqakumullahu halalan dayyiban to wannan shi kuma akwai iltifati a zamana ma'ana sai aka juya kuma bangaren mumine ko kuma muminai ko kuma suka ce a ma'ayin ta hada hasu da mushrikai din Allah ya ce fakulu min ma razaqakumullahu ku ci ai daga ba'alin abin da Allah ya azurta ku da shi halalan tayyib amma walakin la ta'kulu illa ma kana hillan wala ta'kulu illa ma kana tayyiban anan karkace abin da yake haramun saboda misali kullu lahamin nubita bil harami fannar auladi in Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba idan zaka cika ci halal e bawa ya ci halal kada misali mutum a rika mai kirari da cewa ya zama rijiya mai gaba dubu kowa ya baka ya ba Allah a'a ya halaka wannan eh ya halaka Allah ya kiyaye kuma tayyiban in zaka cika ci mai dadi e karka ci abu kana kundara wuska Allah bai saka ba e in kana da kuɗi ka siyo nama mai kyau e ka siyo nama mai kyau ka ci mai kyau nagartacce shi yasa manzo Allah aka ce ma ya fi son karfatan akuya saboda akwai wasu irin sinadarai a ciki eh ka sha lemun kwalba in Allah ya baka wadata amma in baka da shi karka kallafa ma kanka eh ka sha ka sha zobo rodan ka ka sha dan kunun ledan ka wanda ya samu abin da Allah ya baka kan kuma kai kwadayin abin da ke hannu wani kai ta addu'a Allah ya baka daga falalansa in ya baka ka ci mai kyau Allah madaukin sarki yake cewa washkuru ni'matallahi sannan kuma ku gode ma ni'iman Allah malamai suka ce gode ma ni'iman Allah bayan an ci mai kyau shine a same ka wajen tsayawa da ibada lokacin ibada amma yadda Allah ya baka mai kyau ka ci mai kyau sannan aka kasa samun ka da tsayawa da ibada baka gode ma Allah saboda kowane irin nau'in ni'ima akwai godiyar da Allah ke masa Allah madaukin sarki ya baka dukiya ya za a gane ka gode ma Allah ka cire zakka ka ba da sadaka kai zumunci kai taimako alamun cewa ka gode ma Allah kenan Allah ya baka ilimi ya za a gane cewa ka gode ma Allah kar ka yi na kuturu ka rike hannunka ya kasance sai wanda ya kawo ihsani zaka ba iliminka a iliminka ya kasance ya yalwaci kowa Allah ya baka mulki ya za a gane ka gode ma Allah tabbaka adalci tabbaka adalci ma'ana da madaukaki da kaskantacce a wajenka a huskan shari'a su zama iri daya daidai wa daida kamar lokacin da wata mace ba mahazumiya sai ta yi sata su kuma ma'ana to zarci ne a ce ‘yar ƙabilan kaza an yanke mata hannu suna ganin misali ya za a ce a yanke mata hannu aka rasa wanda zai yi sai aka samu sashin matan sayyidina rasulullahi aka ce mata ga halin da ake ciki suka ce ta mu shawaran da zamu ba ku muna ganin ba wanda yake da wannan alfarman da zai iya tinkaran annabi da magana sai sayyidina usama dan zai saboda shine dan morin annabi shine annabi ke son shi so ne kan shakku sai aka samu usama aka ce mashi gashi gashi da sauransu to shi kuma lokacin ba a saukar da hukunci ba bai sani sai tashi sai ta tsallaka sai je wajen sayyidina rasulullah sai ta rasulullah kaji kaji yace ai sai ne tunanin ina ma ban faɗa wannan maganan ba yace na gabacin fuskan ran annabi yace ya usama a tashfa'u fi haddin min hududillah a haddin Allah kake neman kamun kafa shine muka sha faɗan wannan cewa yayin da mutum ya aikata jarima jariman ta kai ma kasharai ko ta kai ma tarwiyantar da wani ba'ali daga cikin ɗan adam sannan kuma kai a matsayinka na ma'aikacin lauya a ɗauko ka ka tsaya a kan neman ba mutum kariya za ka je ka ba Allah labari eh za ka je ka ba Allah labari amma abin da ya shafi muru'a ja'izi ne lauya ya tsaya saboda misali idrul shubahat idrul mu'minani hududi bi shubahat annabi yana cewa duk abin da yake mutashabihi wanda yake akwai rikici da zai taba mutuncin mai mutunci to lauya ya tsaya ko wanda yake da iya magana ya tsaya wajen ya ba mai mutunci kariya shari'a baya son cin mutuncin mai mutunci eh shari'a bai yarda mutum mai alfarma mai daraja misali a yi amfani da wani dama don wani dalili a zo a keta mai rigar mutunci shari'ar musulunci baya son haka to a wannan ba laifi a tsaya tsayin daka don a suturta alfarmansa da mutuncinsa amma duk abin da ya kai haddin rai kuma abin ya je gaban alkali to wanda ya nemi misali beli ko ya nemi a bashi mafaka yanzu misali kamar wani abin haushi yanda za a gane cewa na bakin bahaushe da ba din da lahira ba da misali abin sai dai inna lillahi wani bawan Allah wanda ya faru a anguwan magajiya da yawa daga nan sun san labarin aminansa ko kuma wanda suke tare su ne suka kama shi suka yanka shi suka binne a waje shari'a yanzu ta zo ta kama su wayan sai aka je aka yi musu certificate na cewa an gano wai suna da psycho problem irin wannan ina za mu yi da haƙƙi a gaban Allah kuma wai muna fatan ƙasar namu ta dawo ta zauna da ana zubar da jinin bayin Allah da basu ji ba basu gani ba ba laifin fari ba laifin baki Allah ka kiyaye mu shi yasa kuma kamar yadda Allah yake faɗan mana kar ka cewa ai duk mutane sun lallace kai ma bari ka shiga ayari a'a ka ka halaka la yadurrukum man dalla idza tadaitu idan mutane sun bata kai kokari ka zama na Allah yi kokari ka gyaru Allah ka gyara mu Allah ya ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budu da ka ku bauta ma Allah in kun kasance shi kuke bauta ma إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا آل فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah yake cewa inna ma harama alaikum almaitata waddamma ma'ana wannan yana nuna cewa yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo din ihlasul kaun ya tsarkake mutane ya raba su da datti hissan da datti ma'anan daga ciki Allah yake cewa sanar da su inna ma harama alaikum almaitata waddamma wannan mun gabatar da bayani akan wannan matsala a can a cikin suratul an'am mun faɗa kaɗan daga ciki a bakara da suratul ma'ida inda Allah madaukin sarki ya kawo aya mutashabihi da irin wannan inda yake cewa inna ma harama alaikum al-maitata ku sani ba komai Allah ya haramta muku ba sai cin mushi kamar inda yake cewa yake cewa wal mawquzat wa mutaraddiyat inna wa ma akala zuhu zuwa karshen aya Allah yake cewa inna ma harama alaikum al-maitata na farko Allah ya haramta mana cin mushi waddama Allah ya haramta cin jini amma shi nan sai aka yi istisna'in jini da hadisi shine hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa jini wanda ya zama gaira maskuyi ko kuma inda uhilat lanal maitatani waddamani Allah ya halasta mana cin mushe guda biyu Allah ya halasta mana cin jini guda biyu to ma'ana wannan umumi din sai aka istisna'in su da wancan hadisi da misali ashabu sunan da Ahmad da Malik suka fitar da shi Maliku ya fitar a muwadda Ahmad ya fitar a cikin musnan nashi inda yake cewa uhillat lana almaitatani waddammani almaitatani shine misali aljarad wal hut ko da kifi da fara waddammani asduhal wal kabid shine hanta da huhu tare da su waɗannan jini ne amma an cire su a cikin wannan umumi din Allah madaukin sarki ke cewa wala hamal khinzir jumlatan wa tafsila shi kuma da naman alade anan shi yasa sashin malaman musulunci suna ganin cewa har aladar ruwa ya shiga ciki saboda umumin aya da tashabuhin sufa wasu kuma suka ce a'a shi ma aladar ruwa ya fita saboda misali faɗin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan cewa dabbar ruwa halasi an fahimta to sai suka ce shi ma ya fita aladar ruwa amma wasu malamai da yawa suna ganin har aladar ruwa yana ciki shi yasa misali jumlatan wa tafsilan cewa aladar ruwa na cikin abin da yake muharramatul akali shine abin da jamhurin ulama uske a kansa an fahimta sai Allah yake cewa wa ma uhilla li ghairillahi bihi da abin da duk aka yanka shi ba dan Allah ba duk abin da aka yanka ba dan Allah ba yana daga cikin misali saboda al'adar larabawa suna da watoci na yanke-yanke suna yanka misali magungunan su kaman su lata da su uzza da hubal da makamantan irin wannan Allah madaukin sarki yake cewa faman yurra gaira bagin wala adin amma wanda buƙatuwa na talauci ko halin tafiya ko yunwa ya same shi mana shi ba zalunci yayi ba ba wuce gona da iri ba mana kaga sai aka yi istisna'in shi ma wannan aka cire waɗannan mutane guda biyu da suka tsinci kansu a cikin wannan hali imam malik alaihi rahmatullahi yana cewa idan mutum yana halin tafiya ya kasance ya kai sai ya ci mushe zai rayu to aka ce masa ga mushe ga kuma gona zai iya ɗiban kayan gona ya ci wanne ne aula ya gabatar ya ce izan ya ɗibi kayan mai gonan mai gonan zai gasgata shi akan cewan halin rarura ne ya sa ya ci kuma bai samu wanda zai bashi bashi ba a ya samu wanda zai bashi bashi ba zai ci mushe ba in bai samu wanda zai bashi bashi ba bai samu irin wannan kaman gonan mutum kaɗan tsinki afin lemu ko ayaba ko mangoro wanda misali za ka totsar da uwan hanji ba to ka ci mushe amma suka ce idan ka ɗauki mushe ba kuma ka ci haka nan ba a'a ka ci ka yanka ka gyara har kai guzuri amma kana zuwa ƙofan gari to sashin malamai suka ce ka zubar da mushe ba za ka shiga gari da mushe ba wasu malamai suka ce a za ka shiga da shi sai in ka buƙaci da a baka an baka sai ka zubar idan kai kukan cewan kai matafiyi ne kana cikin bukata ba a baka ba ka ci gaba da cin mushenka har ya zuwa lokacin to sai a nan malamai suka yi istinbadin cewa kamar yanzu halin da muke ciki na rayuwar yau da kullum wanda kusan hanyoyin abincinmu Allah ka tausaya mana kashi casa'in da tara kusan muna rayuwa ne a cikin cin mushe din ta kowane hanya saboda wancan hadisin ana ganin kamar ya gasgata a wannan zamani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa da sannu zamani zai zo muku wanda wannan zamani idan ya zo muku ko ka ci rashawa ko rashawa ta biyo ka har inda take sai ta zo ta same kuma sai ka ci ta dole suka ce to kusan wannan zamanin ne da muke ciki to amma tare da haka bawa ya yi bakin ƙoƙari wajen tsantseni ya yi bakin ƙoƙari kada misali ya ce ai tun da zamani rayuwa ya zama lahaula kawai ka zama na kana ce aka yi taka tsantsan ka yi tsantseni idan ya zama lahaula wala kautu bayan ka gama cin abincinka kai ta wani adadin istighfari saboda misali ba ka da yakinin ciwon wannan hanyoyin ko da kana ganin ciwon wai aikin karfi ka je kai ka sama idan ka ji misali kila yanda kuɗin ya biyo kafin ya zo hannunka ko kuma yanda aka yi a wajen misali aikin kayi algushu ko kayi ojoro ko makamanta irin wannan wanda misali ya zama jininmu da tsokanmu a yanzu kalla ma ka samu wanda zai fita sai wanda misali Allah ya kiyaye ba za a ce an yi kuɗin goro kowa ya zama haka ba saboda misali zamani baya lallacewa ga baki ɗaya sai ka samu na Allah saboda misali la yazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqq to wannan misali zai tanawulin irin waɗannan mutanen Allah ya gyara mana Allah madaukin sarki yake cewa wa ma uhilla li ghayri llahi bi fa min durra ghayra baqin wala alim fa inna allaha ghafurur rahim to Allah ya ce a sanar da shi Allah ne gafara ne mai jin kai to shi kuma kamar yanda aka faɗa daga nan daga lokacin da ka samu kubuta daga wannan to shikenan mushe ya haramta a ga mutum Allah yake cewa wala taqulu lima tasifa alsinatukum alkaziba hadha halal wannan ayin kai ka ce da mutanen zamanin nan take magana kada Allah ya ce kar in ji kar in ga kawai ranka ta tsara ma abu ka girna abu ka ce kaza halas ne haza haram ne kai Allah ne kowa yi ake maka Allah shine kadai ke da dama ya ce kaza halas ne kaza haram in kuma ba Allah ba sai wa sai na'ibul lahi shine sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan haka da yawa idan mutum ya ce ma kaza halas ne kaza haram ne a ina Allah ya faɗa ga aya a to ai dolan ka bi aya a ba aya bane manzo Allah ya ce kaza ai dole na in bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma istinbada saboda misali Imam al-Qurtubi yana cewa ba za a ce haka ba saboda malamai an ba su daman istinbadatul ahkam to idan suka istinbadatul ahkam abin da yake zahirin sa nasi ta yi kusa da shi amma ba ta fito da shi a fili ba to a babin kiyasi za a iya jingina masa haka amma misali Suleiman bin Mihran Imam Ahmad kenan alayhi rahmatullahi yana cewa na zauna da Ibrahim an-Nahabi ya ce duk zaman da ne da Ibrahim na ban taɓa jin ya ce wani abu haramun ba ne in dai ba an ayyana abun a littafin Allah ko a sunnan annabi ba sai dai ya ce magabata suna kyaman kaza magabata ba sa yin kaza magabata suna hana a yi kaza kawai iya haka yake tsayawa in an ce mai kaza haram ne sai ce a ni ban isa in haramta ba to kaza halal ne sai ce ni ban isa a halarta ba haka ma maliku kamar yadda abdullahi bin wahab al-misri ya ruwaitar daga wajensa wadda misali shi ma a ibn arabi al-maliki ya kawo haka a cikin hadisin a cikin tafsirinsa shi ma qurtubin ya fitar ibn jarir dabari sun fitar da wannan maganan daga maliki inda imam malik yake cewa idan an zo an ce mashi maliku me hukuncin kaza sai ce to Allah a madaukakin sarki a Qur'ani ya ce kaza kuma wannan tarbiyan shine kaman tarbiyan sahabbai an zo an ce mashi an ce ma wani sahabi cewa menene hukuncin kaza mu'amalan kaza tsakana da babana kaga bai ce mashi kai dan wuta ba bai ce kafiri bai ce ka saba ma Allah ba sai ce to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dai ya ce alwalidu awsadu abu awsadul badi min abwabil janna au kama kala yace annabi ya ce to uba dai shine mafi tsakaiciyan kofan aljanna mafi kusan kofan aljanna bai ce kaza hukunci kaza ba sai ce mashi abun nabi dai ya ce kaza to yanzu kai ya rage naka sai ka auna aikinka yaya yake da faɗin annabi to mu ne yanzu misali da yawa an zo an ce maka wani ka sai ka ce ai wannan abin kafirci ne wannan abin bid'a ne wannan abin ya saba ma shari'a a ina Allah ya faɗa a cikin littafin sa a ina annabi ya faɗa a cikin hadisin sa idan manzo Allah sallallahu ta'ala sallam bai faɗa ba Allah bai faɗa ba wannan malami ka ce mun ni dan bangaren kaza je kai ta ka faɗa na samu guzarin zuwa lahira da shi ya abin da ka faɗa mun ba na samu guzarin zuwa lahira da shi je kai ci gaba da jefa na da duk maganar da ranka ke so ka jefe ni da shi eh amma dai akwai ranar kin dillanci ranar da kajan mai gari ya bace Allah madaukin sarki yake cewa wala taqulu lima tasifu alsanatukum alkaziba kaji ma Allah sai da yace harshinan kuma ƙaryaciyan harshe sai da aka kawo mu ita harshen sifa alkaziba saboda misali alkaziba din misali mabtuli ne la'annahu sifatul alsina aw ma taqulu lisan Allah yake cewa haza halalun wa haza haramu ku ce kaza halal ne ku ce kaza haram ne li tabtaru ala Allah alkaziba don ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah. In ji Allah, don ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah, innan lazina yaftaruna ala Allahi kaziba waɗannan wanda suke jingina ma Allah ƙarya, Allah maɗaukin sarki ke cewa laifin wannan misali taftaru Allah kaziba zai zama misali jawabi ne ga wancan maganar da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma anta muftarun da muka wuce a baya. suka ɗauki wannan kalma mai muni shani'iya suka jingina manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to Allah nan yana musu raddi wannan ku ne kuka zauna kuka kirkira kuka faɗan ma annabi amma in ji ni in ji Allah a waje na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah yana ce mashi bashirun ne nazirun alaihi salatu wasallam Allah yake cewa mata'un qalilun to kaman nan Allah yana cewa wai menene ya ruɗe ku menene ya muku daɗi har kuke haka kun manta cewa wannan duniyar da kuke ciki mata'un kalilin rayuwar nata dan kankani ne Allah yake cewa walahum azabun alim sannan kuma azaba mai raddi ya tabbata gare su masu yin haka sai Allah madaukin sarki yake cewa wa alal ladzina hadu harramna ma qassasna alayka Allah yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ai allazina hadu waɗannan wanda suka zama yahudawa harramna ma qassasna alayka min qablu mun baka labarin abin da muka haramta musu shi ma mun gabatar da shi a baya Allah yake cewa ma zalamnahum ba mu muka zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun a su ne suka zalunci kawunan su inji Allah na'am ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأسله إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصله إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة كانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لعنه استباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يكتشف ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة sannan ya Rasulallah watan waɗannan wadda suka aiwatar da abin da yake na rashin kamata na shirka ko na tara Allah da wani misali bi jahalatan akan rashin sani misali su malaman tafsiri sun ce ana magana ai anil su'a ai allazina ashraku billahi min qabla an ya'lamu anna shirka misali min azamil kaba'ir to su ne ake nufi amma ayan za ta iya gane has ammani dukkan wanda ya yi ba daidai ba akan rashin sani ko yaushe ya tuba manta ba taba Allahu alaihi duk mutum duk girman zunubin da bawa yayi in ya tuba Allah zai amshi tubansa kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa lallahi afrahi min tawbati abdu ko Allah madaukakin sarki shine mafi kauna mafi farin ciki da tuban bawa yace misalin wannan ma farin cikin sa kamar a ce bawa ne yana tafiya a dajin Allah ba gida gaba ba gida baya abincin shi abin ruwan shansa yana kan rakuninsa to yana cikin wannan hali na tafiya sai ya kwanta a gindin itaciya sai bacci ya ɗauke shi bayan bacci ya ɗauke shi yana farka sai nemi rakuninsa ko gida ba shi ko kusa ko nesa kaga wannan ai ya kankance da kawai ya halaka ya gama saboda misali a sahara ba guda a gaba ba gida a baya ba kuma wani mataimaki ya ce yana cikin haka ya kankance yana jiran mutuwa ta zo shi in ji sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gangadi ya dan dauke shi kawai yana farka sai ya ga raƙumin nan a tsaye a kansa tsananin farin ciki da murna ma maimakon ya ce Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka annabi ya ce sai ya kuskure sai ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya ce to yanda wannan ke farin cikin ganin raƙuminsa Allah ya fi son ka da tubaciya da wannan din wadda misali yanzu ya tsinci raƙuminsa Allah kullum yana son bawa ya zama cikin tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin da aka bayi mu ta yawan tuba mu ta yawan tuba saboda misali zahiri a rayuwar mu yanzu kallama a ce ka ce tun daga rana ta fito har zuwa yamma baka saba ma Allah ba ko da idanka ko da hannunka ko da misali ga dai nan asbabin saban sun yawa to na ka yanzu mu istigiraqin auqatu mu cikin tuba zuwa ga Allah Allah ka amshi tuban mu Allah madaukakin sarki ke cewa sun matabu sai suka tuba min ba'di zalika kaga ma'ana ko da sauran kwana ɗaya su mutu in dai ba su kai gargara ba me yasa muka faɗa ka saboda misali mafhumin abin da muka fahimta daga adafin da aka yi da summa tunda Allah ya ce summa tabu min ba'da zalika ma'ana ba'da an zalamu an fusawun bayan sun zalunci kansu wa aslahu sannan kuma suka bi tuban da kyakkyawan aiki ma'ana ba a san bayan kayi tuba mutum ya tuban musu eh ba a san mutum ya tuba shine misali musirrin alal zunubi wanda zai yi da gafara kuma an jima sai ya koma Allah baya son wannan Allah madaukin sarki ke cewa inna rabbaka min ba'di hala gafur rahim tabbas ubangijinka bayan wannan tuban bayan gyara aikin bayan gabatar da mummunan aikin da suka yi a baya to a faɗan musu shi Allah la gafurin mai yawan gafara ne rahimin mai jin kai ne sannan sai Allah kuma ya ɗauko labari ma mutanen maka saboda su suna cewa ai jikokin annabi Ibrahim to bari ku zuwa ne ne Ibrahim sai ku gane cewa tafarkin da kuke akai ya yi muɗabaka da abin da annabi Ibrahim ya rayu, in bai muɗabaka ba, kawai misali iddi'a'i ne, da'awi ne alkazi ba. Allah yake cewa inna Ibrahim kana ummatan qanita. Kaga sai na Ibrahim shi annabi Ibrahim watan murshidi ne sannan mai kira zuwa ga Allah ne da'i ne ilallahi bi halihi wa ahwali shine misali ake kira qanitan ko ko misali ummata saboda an ce wata rana sayyidina abdullahi dan masud ya zo karanta wannan ayan sai ce sai sai ya faɗa maimakon ya faɗa ibrahima sai ya baddala sai ce mu'az bin jabal sai suka ce mashi ai ba haka Allah ya faɗa ba sai ce kun fi ni sanin Allah ne ko kun fi ni sanin Qur'ani ne sai ce kun san ma'anan ummatan qanitan sai ce kullu da'in ila Allah duk mai kira zuwa ga Allah ummatan qanitan sai ce ma'azu yana daga cikin su eh ma'azu na daga cikin su lokacin da sayyidina Umar ake kakaitowa kamar yadda Imam Zamahshari ya kawo yace lokacin da sayyidina Umar zai koma ga Allah aka ce mashi alatas sahalif ba za ka sa halifa ba yace da a ce Abu Ubaydah bin Jarrah na raye yace to zai bashi khilafa yace to bashi raye yace da Mu'azu dan Jabal na raye zai bashi khilafa shi ma bashi a raye yace da Salimu Maulahu Zaifa yana raye zai bashi khilafa ba su a raye aka ce to ko kana da wuce ya ce abu ubaid bin jarrah naji manzo Allah yana cewa li kullu ummatin aminin wa abu ubaidata aminu hazihi umma yace shi kuma ma'azu dan jabal naji manzo Allah sallallahu ta'ala sai yana ce mashi inna mu'azu ummatan qanitas yace salimu kuma naji manzo Allah sallallahu ta'ala sai yana cewa ni'mal abdu salim law lam yati Allah lam ya'tihi yace to wannan shine naji a kansu kamar yadda shi imam zama ya rawaito hakim ya fitar da hadisin masalan to don haka misali suka ce duk wanda ya tsaya ma Allah yake kiran mutane zuwa ga Allah shi ma ummatan qanitan to wannan shine siffan annabi ibrahima hanifan kuma misali qanitan lillahi ma'ana ala dinil hanifa a bisa addinin sa wanda take misali daidaitacciyan addini walam yakun minal mushrikin kuma ibrahima ku ji ku kafiran maka ba mushriki bane bai tara Allah da wani ba Allah yake cewa shakiran li an umihi kuma shi sayyidina Ibrahim ai mubaligan fi shukuri shi mai tsananin gode ma ni'iman Allah ne sai Allah ya ce istabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shirtar da shi ila siratul mustaqim ya zuwa ga madaidaiciyar tafarki wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ce kuma shi sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasallam halilullahi mun bashi tun a duniya mun bashi hasana sashin malamai suka ce hasanan da aka ba Ibrahim shine misali Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu ta'ala fa alittabi millati Ibrahim cewa ya Rasulullah ka bi tafarkin Annabi Ibrahim suka ce wannan shine misali hasanan sa da aka fara bashi tun a duniya wasu kuma suka ce a hasanan shi da aka bashi a duniya tun daga sanda Annabi Adam Annabi Ibrahim yayi zuhuri ba a taba samun Annabi ba sai a cikin jikokinsa tun daga sanda Ibrahim ya zo to tun daga lokacin ba Allah bai ƙara kawo Annabi ba sai a cikin jikokin Ibrahim. Ko dai ya zama jikan Ismaila ko ya zama jikan Ishaqa har Allah ya kawo sayyidina Rasulullah. Sai suka ce ma'ana wannan shine ma'ana hasanansa a duniya. Wasu suka ce a'a hasanansa a duniya shine misali kamar yadda manzo Allah yake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warham Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima. Wasu suka ce misali saboda Allah ya daga ambatan Annabi Ibrahima a harshen sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah madaukin sarki innahu fil akhirati lamina sali yace kuma baya ga nan a lahira ai su ne masu gida eh su ne suke da alfarma suna cikin tsarkakan bayin Allah Allah ka sanya mu a cikin sadatu Allah yace summa auhayna ilayka sannan muka yi maka wahayi ya rasulullah anittabi amillati ibrahima hanifa ka bi tafarkin annabi ibrahima wa ma kana min mushrikin suka ce wa tan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin da annabi ibrahim ya zo ya aikin haji to sai jibril ya kawo shi wajen wajen dutsen arafa a nan ya yi azuhur ya yi la'asar ya yi azuhur ya yi la'asar sannan sai aka tafi da shi zuwa musdalifa a can ya yi magariba ya yi isha sannan sai jibril ya tafi da shi mina a can ya yi subayi suka ce to misali wannan shine Allah madaukin sarki ce mashi anitta ba millati ibrahima hanifa wasu malamai suka ce haka yake wasu suka ce a anitta bi millati ibrahima hanifa a ma'ana til aqaid lati furu'i shari'a saboda shari'an mu daban shari'an annabi ibrahima daban sai inda muka samu tadabuki to anan ne misali kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ce mana haddisu an bani isra'ila wala haraj ba laifi ku ba da labarin banu isra'ila babu laifi a ciki ma'ana shine shar'u man qablana to shar'u man qablana hujja ne akan mu in yayi daidai da abin da aka saukar masa sayyidina rasulullah amma shar'u man qablana in ya kasance bai daidaita da abin da ya zo manzo Allah ba sallallahu ta'ala sai dai mu karanta shi a babin tarihi ko babin kissa amma annabawan za mu ije musu abin su misali daga ciki kaman abin da ya faru a a gidan annabi Adamu alaihi salatu wassalam na ka auri ‘yar uwanka uwa ɗaya uba ɗaya kaga wannan misali ai ba shari'an mu bane a wajen annabi ibrahim ai ma mutum kaciya bayan ya kai shekara tamanin ai kaga wannan ba shari'an bane to irin su wannan la ta'addu wa la tusa wanda yake cikin furu'u shar'iyya tasu wanda mu ko misali ba shi a cikin shari'in mu amma misali abinda yake usul a wajen mu shine misali inna dina inda Allah al-islam to wannan shine misali al-usul wanda an haɗu tun daga sayyidina adamu alaihi salatu wasalam har zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine Allah yake cewa summa awhayna ilayka an tabi millati ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin shi annabi ibrahim bai taba tara Allah da wani ba suka ce misali duk inda aka ambaci ibrahim sai Allah ya yi mashi kore mai shirka saboda shine qudubut tauhid alhamdulillah wa salamu alaikum Thank you.